الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللباس كتاب اللباس للتافن من تفافي tufafi ya hada mai da mai da mai da mai tufafi ya hada mai da mai da mai da riga da wando da jamfa da babbar riga da wando da rawani da abinda za a rufe da yin ayi riga ke alkyabba alkyabba alkyabba ba a sa ta ana dora ta ne kan ana dora ta ne akan abu da kwarjalle da mayafi ba shi ne suka fi amfani da shi da shi ne ake daukan harami da shi yanzu mata kuma abinda zai sutarce su sai fuska kitabun libas babu ma ja a fi lubsu siyabi lil jamali biha wai babin da ya zo na bayani a sa tufa a yi ado a yi kwalliya da tufa a yi kyau in za a shiga jama'a haka yace imamu malik in zai karatu hadisi sai an yi asawaki an ci kwalliya an sa riga an yi ado a zo a hankali da wakar da kwarjini da kaume da komai ya zo ya zauna a sa turaren wuta ana karanta hadisin manzon Allah zuwa ko khalifa ya zo ya sallama ba a da lokacin shi ana gana da manzon Allah ana gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin suna yin ilimi ne don ibada ba ruwansu da mai kudi ko mai mulki ba mun karanta tarihin imam maliki ne ko shi da halifa aka ce ya kamata a karanta mishi kaza kaza aka waye gari yana zaune yana jira imam maliki ya zo imam maliki na zo yana jira shi ya zo har lokaci ya kure ya ce ya imam na jira ka har yanzu ce ni ma kai nake jira har yanzu sai suka ce al'ilmu yukta wala ya wai ilimi ma ilimi ana zuwa mashi ne ba shi zai bi ka to sai al'amura suka zo suna tafiya a hankali suna ta har suka zo suka zama yadda suka zama yanzu kowa ya sanya aiko قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال جابر ابن عبد الله الأنصاري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار mun fita tare da manzo Allah zuwa yakin bani anmar qala jabirun jabir ibn abdullah sai yace fa baina ana nazilun tahta shajaratin idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ce ina sauka karkashin bishiya sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama إذا الفجائية كنا إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت سيدتي يا رسول الله هلم إلى الذل يا منزع الله كأزوم أنا قا إنوى قا إنوى آسيا شكرانا يا منزع الله قا إنوى قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka inda yace mishi zo ya zauna cikin inuwa din fa qumtu ila ghirarati lana ya ce manzo Allah na zuwa yana zama sai na tashi na shiga a cikin wajen da muke aje abinci sai na bin bincika faltabasu fiha shay'an fawajadtu fiha jirwa qissa'in yace da na bincika da bincika sai na samu dan gusurin konkomba haka karan karami haka sai na tattara sai na kakkarya kuma sai na shirya wa manzo Allah abinci da shi fakasartuhu ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنكام منظم الله صلى الله عليه وسلم فقال سمنظم الله صلى الله عليه وسلم يتي من أين لكم هذا إنه قسم ونن معنى ونن أبن باشي وإندس كتفكينا إذا منظم الله إنه قسم ونن كما وتكيل إندس لوكة با ونن أبن أوجد قال سيتي فقلت سينتي خرجنا به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Madina muka taho da shi qala jabir sayyidina jabir radiyallahu anhu yace wa indana sahibun lana nujahhizuhu yadhhabu yar'a zahrana yace akwai wani yaron mu akwai wanda muke aje muna shirya muna shirya shi muna bashi dabbobin mu yaje yana muna kiwo qala yace fajahhaztuhu sai na shirya shi je muna kiwon dabbobin mu thumma adbara yadhabu fi zahari to da ya gama sai ya juya ya juya ya kama hanya za shi aikin da muka saka shi wa alaihi burdani lahu qad khalaqa yana saye da kwarjalle da mayafi da mayafi ko riga jamfa da wando ko babban riga da jamfa ko mene yana saye da su tsuntsufa tsuntsufa ba su da ba su da kan gani qala فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يكليش سيتي أما له ثوبان غير هذين باشي دو تفاسي وإنا باشي دو تفاسي وإنا فقلت بلى يا رسول الله يرتي ينادش يا من زن الله له ثوبان في العيبة كصوته إياهما ita ya manzo Allah yana da tufa a cikin inda muke zuba kaya cikin adilanmu inda muke zuba kayanmu ni na bashi ni na bashi su ma قال فادعه فمره فليلبسهما kirashi ka ce ya saka sababbin kayan kada ya tafi da waɗannan tsofaffin kala fada autuhu sai na kirashi falabisahuma sai ya canza ya canza kaya masu kyau ya saka thumma walla yazhabu sannan ya kama hanya za shi kala fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma lahu yalbasu alkhalqain daraba Allahu unukahu akan me zai ci sa tsofaffin kaya haka yana fita alaysa hadha khairun law khairan lahu wannan bai fi mishi alheri ba qala fasami'ahu ar-rajulu sai wannan mutumin fasami'ahu ar-rajulu wannan mutumin kenan kenan sai ji abinda manzon Allah ya faɗa fa qala sai ce ya rasulullah fi sabilillah ya manzon Allah wannan yakin fi sabilillah ne fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah sai manzo Allah ce fi sabilillahi qala faqutila ar-rajulu fi sabilillahi sai aka kashe shi aina mahallu shahid babu kitabul libas babu ma jaa fi lubs athiyab lil jamal biha aina mahallu shahid eh alaysa hadha khairun lahu alaysa hadha khairun lahu eh kuma abinda za a yi la'akari da shi ina za shi kiwo za shi kiwo na bukatan kaya masu kyau amma manzo Allah ce duk inda za ka ko menene ka sa tufa mai kyau inna Allah cikin sahih muslim Allah yana so in ya azurta bawa a ga alaman arzikin a wajen bawa in Allah ya azurta ka ka ci abinci a gani ka sa hula a sa riga kada Allah ya azurta ka kana da mota ka je ka ce za ka hau vespa ko za ka yi tafiyar kasa mu Allah yana so in ya azurta ka an yurido an yara asaru ne ami alai aw an yura yura saboda Allah yana gani kuma ana son mutane su ga cewa Allah ya ma arziki an fahimta to daga baya da rayuwa ta zo ta lalace in ka sa kaya sa ce ai yana da kuɗi ba za ba shi sai ka kai ta sa tsumma kullu aka ma zakka kullu aka ma shikenan kai ma ka zama haka kenan har ka mutu ba za ka taba wadatuwa ba Allah ya kiyaye ai an ga abin da wannan nasin ya faɗa ko yana kwadaitawa a sa tufa mai kyau ai kwalliya eh akan ka ko قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال يتي سيدنا عمر بن الخطاب يتي إني لأحب أن أنظر أن أنظر إلى إلى القارئ أبيض الثياب سيدنا عمر يتي إن سن جمالني يتي القارئ makarancin alkur'ani malamin fikihi malamin tafsiri duka ana nufi wai malami ana son a ganshi a cikin farar tufa ba farar tufa ake nufi kadai ba a'a a ganshi cikin sabuwar tufa amma tufa kuma ai fiyayyar tufa ita ce mai fiyayyar tufa shi ne mai fara ita ce fara izdakar alaina rajulun shadidu bayadu siyabi haka manzo Allah ce fiyayyen tufanku farare to shi sa ana son fari ana son farar tufa abinda ake so shine sababbin kaya ana caccanzawa saboda in ka canza wannan zaka dauki wancan gabawa ne zaka canza ma'ana da'iman malami ana so a ganshi cikin haske ne ba a ganshi a gan ba a kai shi kamar almajiri kamar mai bara ba saboda Allah ya bashi ilimi ilimi kuma shine karshen daukakan da zaka samu a duniya ayan sayyidina Umar yana so ya ga malamai suna kwalliya ko to haka imamu malik ba zai zo ya zauna wurin karatu ba sai ya ci kwalliya قال وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين قال قال عمر بن الخطاب يتي سيدنا عمر يتي إذا أوصى الله عليكم فأوصوا على أنفسكم وإن الله يلوى تامكم ويلوى تامكاونكم إيه كينا يا كينا ها kar a yi in Allah ya yalwata muku ku yalwata makawunan me kenan jama'a rajulun alaihi siyabahu yace wannan ja'a bi sigatil khabar wal muradu bi amr mutun ya mutun ya haje tare kyawun tufafinsa yana sakawa kar mutum ya sa yana son fafin yana sa sun mokara kaman abin nan almajiri mai bara babu ma ja'a fi lubsu thiyabi almusabbaga wa zahab babin da yazo na bayanin kifar da aka rinata da kuma sa zinariya ado da zinariya wajen maza haramun ne amma mata ya halatta su ado da zinariya saboda mata su Allah ya halicce su ne don kwalliya suna kuwa awa mai yuna sha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin mace sai da kwalliya amma ka rayuwa ba za ta tafi ba da zafi sai ta yi kwalliya da rana sai ta yi da yamma sai ta yi suka ce in aka samu mace za ta rayu shekara hamsin to za a duba a ga cikin shekaru hamsin din nan za a samu waɗansu shekaru ban da kwalliya ba abin da take yi in aka tattara su da safi minti nawa da safi minti nawa mace za ta zauna gaban madubi tana kwalliya da rana minti nawa da daddare minti nawa to wa'annan za ka tara su kwana talatin ya ba da nawa shekara ya ba da nawa shekara hamsin nawa aka samu to shi sa ita sai da kwalliya da caccanzawa eh shi kasa in kana son ka ga darajar mata ka ko kyauta ka ta caccanza mata tufa da kayan kwalliya ka ba ta saya kada ka zauna kai baka ba da kuɗin kuma kana so ka ganta da kyau dole sai eh in suna da su ba قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المسبوق بالمشك yace Abdullahi dan Umar yana sa tifan da aka rina almishk wani yambu ne mai kaman mana kala ja wal masbuq bil za'faran haka kuma wanda aka rina da za'afaran Abdullahi dan Umar yana sakawa qala ya haya wasanitu malikan yaqulu wa ana akrahu an yalbasa al-ulama'u shay'an min az-zahabi yace ni ina kina hana malamai su yi arfa su yi ado da zinariya li'annahu balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha an tahattumi az-zahabi yace saboda na samu manzon Allah ya ce yayi hani mutum kada ya doki isa zobe na zinariya فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير شيسا نحن ما متى مزا سسا زيناريا كوما يكو يارا قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الملاهف المعصفرة yace na ji ma malik yana fada dangane da mayafai waɗanda aka rina su da asfar fil buyuti lirrijali wa fil afniyati yace na maza za su sa a cikin gida ko a farfajiya qala la a'lamu min zalika shay'an haraman ya ce ba na ganin wani abu a cikin ba na tsammani akwai haramci a cikin wannan wa gairu zalika millan libasi ahabbu ilayya ai ce amma duk da shi in aka samu wanda babu sabani a ciki yace yafi babu ma jaa fi lubsul khazzi babin da yazo na sa tifan da aka yi shi da alkhaz to alkhaz suna ne na wani wata dabba to gashin da ake cirewa wajenta ana saka wannan tufar shi sai aka sai aka bashi wannan sunan ana ce da shi al-khazz ko eh me so shi ne alhazu kenan suka ce wata dabba ce gashinta da ake cirewa ana hada da su ana saka wannan tufar to sai aka ba tufan wannan suna shi ne alhaz قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كست عبد الله بن الزبير مترف خز كانت عائشة تلبسه yace ya ga nana Aisha ta cire ta sama wannan yaron dan yar uwarta da ita ke sakawa yana nuna halarci kenan ko haranci yana nuna halarci kenan ko babu ma yukrahu lin nisa'i lubsuhu min as-siyabi babin da yazo abinda aka hana mata yin ado da shi na tufa ريغنا كما يا في قال وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت تجي دخلت دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة إر عبد الرحمن تشكو وجنا لنا عائشة رضي الله عنها وعلى حفصة خمار رقيق wacce ta shigo wajen nana aisha sai ta ga ta saka tufa shara-shara haka wanda ke nuna jiki fashaqqatu aisha wa kasatha khimaran kasifan sai nana aisha ta cire wannan sai ta dauko tufa mai kauri ta saka mata wanda baya siffanta jikinta to abin fahimta anan shine duk tufan da mace za ta sa yana nuna ko ina na jikinta ko siffarta ko menene da menene ya haram ya haramta kenan haramun kenan shi ne ake cewa ruba kasiya ta fi duniya ma'ariyatu fil akhirah Allah ya kiyaye قال وحدثني عن مالك عن مسلم ابن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال يتي منزل الله أبو هريرة يتي نساء kasiyatun ariyatun ce waɗansu mata kasiyatun gashi nan dai sun sa tufa ko suna sa tufa ariyatun amma tsirara suke tafiya ma'ilatun suna tafiya suna rangwada mumilatun suna jan hankalin maza la yadkhulna aljannata ba za su shiga aljanna ba wala ya ji na rihaha ba za su samu ba za su ji ƙanshin aljanna ba wa rihuha yujadu min masirati 500 sana alhalin kuwa ƙanshin aljanna tun tafiyar shekara 500 tsakanin tafiya zuwa shekara 500 zuwa aljanna ana ana jiyo ƙanshinsa an fahimta ai an san abubuwa ana jin ƙanshin su haka ko da shekaru da suka wuce shekaru hamsin ko sittin duk sa'an da almuru ya yi da wasu kofar gida ƙanshin mai kake ji ana dafa shinkafa dawa ko tuwon dawa miyan kuka miyan kuka komai kana jin ƙanshin shi to sai yanzu tafiya ta yi tafiya aka zo ana cin shinkafan turawa shinkafan kuma ba ta da ƙanshi ba ta da zaki shi an sa mata gishiri saboda wata ta shekara biyar aje ta lalace lokacinta ya wuce sai a kawo ma mutane suna ci to wannan kuma sai ya hana mutane su yi zunim waɗanda ake nomawa a najeriya bana wanda aka noma ita ake aika masu turai amerika suna saya suna ci tasu da ta shekara biyar shekara ta lalace a cikin ruwa an ajiye ta suna da wajen ajiya ne da sai su turo ma mutane nan ana ci wannan kwalsa ya kama shi wannan kansa ta kama shi wannan ba shi da lafiya wannan ba shi to ba laifinsu ba ne mai yiwa su ma sun hana a ci sun san to me za su yi da shi zuba za su yi cikin ruwa kifi ya ci sai mutama ɗan kasuwa da ke neman su kuɗi ke gabansu ba ruwansu da al'ummansu sai su je su su kawo su su raba mutane kafin a zo a yi ta shela a cikin rediyo da talabijin za a an kawo abinci mara kyau mutane sun jima da canye shi an canye shi ba babu shi ba alaman shi kuma aka kwana lafiya ala wa haddathani an malikin an yahya bin sa'id an ibn shihab anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qama min al-layli wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin bacci sai farka a cikin dare fa nazara fi ufuqil sama'i sai manzo Allah ya kalli sama fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma za futiha al-lailatu min al-khaza'in me aka bude ne a wannan daren na taskoki wa ma za wa ka'a min alfitan wadanne fitintinu kenan suka abku kam min kasiyatin fi duniya da yawa za ka ga mace ta sa tufa a duniya hariyatun yawmal qiyama amma ranar lahira tsirara take wannan tufan da ta sa bai suturci al'aurarta ba aiqidu sawahibal hujur ku da mata a gida su tashi su yi ibada a cikin dare wannan kasiyatun ariyat ɗayan abu biyu ne ko tufa shara-shara ce tana nuna jikinta ko ko a'a tufa ba shara-shara ba ce a tamfa ce mai kyau amma da aka je ɗinkin sai aka kama nan aka ɗinka nan aka ɗinta sa ko manta sai ya fito fili to wannan kuma asalin wannan tsarin wani ba yahude ne ba faranshi ba yahude ne ya ce yana son ya san ya za a ɗauki hankalin maza sai dauki yarsa ya sa gaba shi ya sa mata riga da ya rufe mata jikinta duka baki daya daga ce ci gaba mu tafi tana tafiya yana kallo ya aka yi yana rubutawa da suka je suka dawo sai cire rigar ya sake ya batsi nan ya dinke nan ya ja nan ta saka sai kaga komanta ya fito kirjinta ya fito ko inanta ya fito ko in ya fito sai ya sake komawa inda suka bidin sai ya ga yadda ta ɗauki hankalin maza yanzu ya fi na da to da ya haka to daga nan ne aka zo aka samu su kiristiyando wurin dinke-dinke iri-iri in ana son a ɗauki hankalin namiji a ja hankalin namiji a mantar da shi addininsa a mantar da kawo mace ka saka mishi gaba ba shi da yadda zai ba shi da yadda zai saboda mace kyau mace kyau namiji ido kuma duk yana so ya ga abu mai ina so ya ga abu mai kyau shi yasa ba yadda za a yi namiji ya rabu da mace to sai shari'a ta zo ta gindaya ka'idojin da za a je a yi ba abin yabo a yaba ba ne yawan surutu da maganganu sai in ya zama da za su yi amfani amma abin da ba shi da amfani mai amfanin faɗansa ka tashi kana wa'azi ko kutuba kana fadar abin da ba shi ba abin da za ka iya gyarawa sai abin da ka san kan shi ba wannan abin da ya bata mai lalata shi to nan ne za ka iya sanin mai ya za ka ka gyara shi yanzu a birgiman hayaniyar da ake ciki shine mai tsakanin maza da mata ba haka bane ba yara kan kanana kawo su kauyuka da tuka kuma menene turawa sun cancanza komai da komai wa'annan ƴaƴan ƴaƴanmu ne jikokinmu ne menene da menene ko suna da kyau ko sun daidai ko ba su yi daidai ba haka bane ba to me ya saka su cikin wannan abubuwan ba sa ji ba sa gani nesa ya ce an haife da za ta tashi gida tana girma tana girma da ita da silifas takalmi duk ɗaya ne daga tsawa she tsawa har ta zo tana girma tana girma ta zo ta kai wata shekarar da ta balaga ta kai ya mace ba a canza mata tsarin rayuwa ba a cikin gidan da ita da silifas duk ɗaya ne ita kuma yanzu tunaninta ya canza jikinta ya canza komanta ya canza duk sa'a mace komen muninta a shekarar da ta balaga din nan tana da haske na balaga na nuna ake cewa duk namiji ya ganta za ta shiga ranci ba haka bane ba tana nan haka nan ita da slippers duk ɗaya ne a gida sai wata ta zo ko wani aka zo aka ziga ta aka kai ma wani guest house ne ko hotel ko menene aka kai ta ita za ta ga to meye me zan yi ma wannan ni wace ce ba ta san kanta ba ta san komai ba tukun sai ta ga mutum da kwarjini ya fi ubanta ma kwarjini ya fi shi cika da kamala da kudi da meye da menene sai a je a sallama mishi ko guest house ko hotel sai je aje ta kan teburi a kawo mata mai abinci iri-iri wanda ba taba gani ba sai ta yi mai ta ci saboda mai za shi ya fasikanci da ita shi kuma saduwa da mace da namiji sawa'an aure ne fasikanci ne ko menene natijarsu ɗaya ne mutu yana saduwa da mace mai yake ji daɗi yake ji in daɗi ya zaki ya zaki sai mai sai mai faru kuma sai surutai sai sun batu ba haka bane ba tana ganin wannan yafi ubanta ma kwarjini gashi kada kamala da menene da menene shaddar sama wa yafi komai da komai amma gashi ga abin da yake akan ta sai ta yi ta mamaki duniya take ko lahi ita ce kuwa ashe wannan abin haka yake ita ba ta san amfani shi ba sai dai ta je ta yi fitsari ashe haka yake ashe zai iya rike ta duk waɗannan abubuwan da suke shiga cikin kwakwalwa kenan ashe zai iya rike ta gwari mai suka ce gwarawa mai suka ce gwari suka ce in bakin sama ya jin yunwa laifin bakin kasa ne ba haka bane ba to wannan halin da ta samu kanta a ciki sai zan mata a bata kuɗi a bata menene da menene da menene ya ce ashe wannan abin zai iya rike ni yanzu ka ga zancen zama gidan iyayenta kuma yayi ne waye wani malami zai zuwa ya yi mata magana lissafi ko wa'azi da za ta iya shaurararsa gashi ta gani da idanta wata na zaune shekara nawa tana ce sa ta ce duk waɗannan matsalolin maza fi suna sabon kansu a wata na gidan aure ne har ta haife ta tana gani da kyar take ci tana sha ita da ta je shashanci me ta samu ta samu abubuwa ya za a yi ka gamsar da ita cewa wannan fa zai cutar da ke kwana biyu zai jefar da ke ne to sai kwana biyu ya kai inda ya jefar da ita ɗin to yanzu za ta samu ina mafaka to shi ne sai ta je ina ake wasan kwaikwayo ina ne hanyar sabon gari ina ne za ta je ta jona ana kaza kaza kaza kaza to mafarin al'amuran kenan in baka san wannan mafari ba ba yadda za a yi ka iya gamsar da kai kuma ƴaƴanku ne jikoki ne ba yadda za su yi ba yadda za kai ko ba musulma bane ba 'yan najeriya bane ba ko ba musulma bace ba 'yan najeriya bace ba to in ta yi barna zai cuci arna kaɗai ne zai cuci kowa ne kowa an fahimta wannan matsalar ita ce take faruwa a kasa zama lafiya a gida kuma har imam malik ya ce ai wannan al'umma ba abin da zai gyara ta sai abin da gyara ta da farko Allah ya ce lauka na fihi ma alihatun illallah mai na fasadaka duk ana son mulki ɗaya ne in mulkin ya zama biyu ɗayan a bashi inda yake an fahimta mace tana da mulki mai gida na da mulki in kowa ce zai dauki mulki shi aiki da shi za a zauna lafiya to menene mulkin mace duk mace mijinta kowa ne ne shi yana saduwa da ita ba yana jin daɗin saduwa ba in zaki yayi zaki sai ya mai shi sun batu sai surutu sai mai tana kallon shi ga abin da yake yi to da tana da hankali in an tashi sai ta bar iyakan shi sai ta bar wannan abin inda ta gan shi in ta ce za ta ɗauko wannan rayuwar ta saka cikin rayuwarsu ta cikin gida ya yi tsawa tana kallon shi ɗazu ɗazu ka gaba za a zauna lafiya ba to da iyaye da kakan duk macin da ganta shekarar ta tsakin yanzu shekarar ta sayin ta yi aure ta aure tana da shekara na ashirin sha biyar sha bakwai da mijinta to da yake mazan suna aure ne don ibada matan ma suna aure ne don ibada wannan mulkin nata tana gamawa can za ta bar shi ana zuwa rayuwar cikin gida mai gida na tsawa kanta na ina mai gida na dawa ta durkusa ta yi mai to za a zauna lafiya kuma za a zauna lafiya ba yaushe ta samu albarka ta haifi ƴaƴa ƴaƴa ta zo za ta zauna wannan hakuri da ta yi ta bar mulkinta a inda yake iyakacin shi kenan nan in ta ɗauko shi ta kawo cikin rayuwa ba za a zauna lafiya ba to hakurin da ta yi sai Allah ya saka mata za ta zauna bata yi boko ba bata san kan siyasa ba abinda ta sani sai zaman gida ta haifi ƴaƴa kaza duk sa'an da ta tsufa ta kara rudewa sai ga Allah yana kara mata kwarjini da ɗaukaka da ‘ya'yanta da jikokinta ba sa gajiya da ita jikoki za su zo wannan yana wasa da ɗankwalinta wannan ya fiske wannan ta zama da'iman sai sun je wajenta ana fahimta da'iman sai sun je wajenta tana tsufa tana da rudewa ‘ya'ya da jikoki suna da bukatarta su suna bukatarta ba kakansu ba ce ba ba haka bane ba to wannan hakuri da ta yi sai Allah ya saka mata da wannan to yanzu da ba a iya wannan hakurin tana da mulki ta ga abin da yake yi a kanta ta ga abin da mai zai tsaya na mata sawa kuma kai ma don Allah ban da ikon Allah ya zai mace ta girma mijin zai da wahala ko to haka Allah ya shirya al'amari to yanzu da aka zo aka waye ayi boko ayi siyasa kafin ki gama girma makin expa rayuwarki ta kare fa waɗancan tsofaffin sun fi ku tsawon kwana da tsawon rayuwa kafin ki gama ki kai shekara hamsin ko da biyar ko sittin rayuwar ki ta gama ba kya jin daɗin rayuwa kin ce ba kya so ki zauna ki hayayyafa shikenan kina nan kina fadi tashi fadi tashi an haifo yansu kuma sun tashi ba a ganin ki ba a sun ma a ganki kin zama tsohon yayi ba haka bane ba tsofaffi kuma da suka zauna suka yi hakuri suka rike a aure addini sai Allah ya ba su daraja tana tsufa tana da rudewa tana da furfura wannan furfuran shine jikokinta ke son su gani shine abin haske suna fama wannan zai ta abinci da ka wannan zai abin kaga Allah ya ba ta ɗaukaka kenan da daraja waɗanda suka ce ba sa son wahala ba za su yi hakuri ba rayuwarsu ba ta shige hamsin zuwa da biyar zuwa duk wacce ta kai sittin ta extra ta gama rayuwa ba ta jin daɗin rayuwa ko kaɗan don yanzu ko ofis ba za a karbe ta ba ko wajen kaza ba za a karbe ta ba ko wajen kaza ba za a karbe ta ba kaza ba shi da kyan kallo yanzu kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza to shi kenan kin ɗauki daman ki kin haƙin kin ɗauki daman ki kin more shi tun farkon rayuwarki ƙarshen rayuwarki shi kenan baki da karko wancan tsohuwa da ta ɗauki rayuwarta ta sadaukar a cikin gidan aure ta hayayyafa ta tsaya tana duba in mai gida ya zo a durkusa ba muna goyon bayan durkuso ba ne muna bayanin abin da yake faruwa ne da girmama shi da saboda addini sai Allah ya kara mata daraja a cikin rayuwarta sai ta kai shekara 80 jikokinta na marmarinta ba a sun ta tafi ba haka bane ba to shi yasa sai ka san me yake faruwa ya aka yi wannan abin ya zama kaza sa'annan zaka iya kokarin ka gani ko zaka iya magance shi amma surutai da gidan rediyo da gidan talabijin wallahi kara barna yake yi waɗansu abubuwan da ake fada ɗin yana kara buɗa ma mutane wani yana so wannan abin bai iya ba shi aka zo ana fada gidan rediyo ko gidan talabijin an nuna masa yadda zai je yake ya an nuna masa yadda zai je yake amma da a fito ai kaza suke yi ai kaza suke to kaza suke yi in kai ma ka zo ka maimaita ne mai kai ya za a magance sai ya magancewa ba sa'an nan kuma gidan rediyo ba waje ne fa da za ba kowace matsala za a iya magance ta gidan rediyo ba fa wata matsalan aka kawo ta gidan rediyo an kara lalata take an fahimta to sai ka tambaya ka gani ke da kike magana gidan rediyo ko da kake magana kuna ganin gashi nan abin da ake yi tsakanin maza da mata ana kwaran kaza ana ba kwa magance komai da da kara lalata al'amura kuke yi abu in sai ka tambaye shi kai shekaran kana ko kai shekaran kinawa sai ga ba su shekaru sai ka tambayi manya shekaru hamsin ko sittin baya in abu ya lalace a unguwa ya ake yi sai a ce sai a je a nema babban mutum wanda ake shauraren shi shi ne zai zo ya shiga cikin wannan abin ya gyara waɗannan al'amuran su ne yake zuwa ana so a gyara su cikin gidan rediyo fa da suwa kuma ke maganar abu zai gyaru shekaru talatin da muna karatu abu ke muna karatu wani ya tashi don ai karatu kadan sai ai wa'azi ko mana ai su manyan ne kaza kaza kaza in ka tashi kai musu nasiha shi su ce kai musu rashin kunya kai menene da menene a unguwanmu wani tsoho bai iya sallah ba da na tashi na yi mishi nasiha shi ke ana ce to sai da waje ya tsit sai na ce to tsakaninmu da Allah yanzu da wannan mai wa'azi da tsohon waye kuskure a tsohon ne mana baka iya ba an koya maka ba haka bane ba to sai ce shi wannan yaron da ya tashi rashin kunya a gaban sa'an kakan shi ko uban shi da ya gani a unguwarsu yana son ya aure ta ya zai yi ai zai samu babban manya ne sai na ce to kaga da yake abu ya shafe shi ya san protocol ya san yadda bahaushe ke gyaran abu wai zai nemi manya ne sai a tura su a je kaza na ce shi yayi kadan ma ya nemi manya ya tura manyan shi zai fada su za su tura wanda za su na ce to kaga da abu ya shafe shi ya biyo hanyar da za ta yi amfani amma da abu ya shafi addini kaga ya kawo tabargaza na ce to mece ce nasiha bahaushe ne yake ce ma fallasa shi ce wai nasiha ka tashi gaban mutane ka ce mutum bai iya sallah ba ka ce kai masa nasiha kai masa nasiha ko kun manta da kisan imamu ahmad da abdullahi bin mubarak ne manyan manyan ahli sunna kenan suna tafiya sai su ga wani dacci tsoho yana alwala bai iya ba kuma watakila yana alwala tun ba haife su ba suka yi tunanai wannan bai iya ba mu tafi mu bar shi za mu shiga laifi wajen Allah mu ce za mu koya masa al'amari zai kara rikicewa ana ji al'amari zai kara rikicewa to ya za mu yi in ka nufi Allah sai Allah ya nuna maka ya za ka yi sai suka je suka ce ɗan tijo ni da abu ɗan uwana da muke tafiya muna musu na ce na fi shi iya alwala shi kuma ya ce ya fi ni iya alwala to kai kuma kai ne dattijo ka haife mu shi ne muka yarda da hukunci ka zan zo na yi alwala ya alwala wanda ka ce ya fi iyawa shi kenan ya zai ce to ku zo ku yi a gani aka ce ma imamu ahmad zai yi alwala karka tuna da hallari fa lokacin ba da hallari karka tuna risala a'a sifatu sifatu wudu'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka ce ma abdullahi ibn mubarak imamu ahli sunna shi ma zai alwala karka ce lahallari ishmawi iziya duk wayannan littafai da duka zo musu daga baya zai sifatu wudu'i rasulullahi sai yana yi ne yana kallon hadisan ga su yanda nake kallon aka yi kallon hadisan wannan ya alwala shi tsaf da tijo na kallo wannan ya gama ya alwala shi tsaf da tijo na kallo sai ce dukkan ku kun fi ni iya alwala ruwan kankara cikin ruwan sanyi ko to dan Allah da zuwa suka suka ce dan tijo ai baka yi alwala ba ka tsaya mu koya ma sai me ba zai ji dadi ba zai ji dadi ba ko tai in ana son a gyara abu sai an bi hanyar da za a gyara ko ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا باك بني با أراد الآخرة ينسوا الآخرة بكونتا يا إلالاتي با سعى لها سيتاشينا فابتكن نيما الآخرة دين تبا قوة أيكي ذاكي كتشيكنا نيما سعيها aikin da za ka yi ka samu lafira ɗin shi kai ba aikin da za ka samu ka rasa lafira ɗin ba wa huwa mu'minun fa'ula'ika kana sayihun mashkura babu ma ja a fi isbalin rajuli thawbahu babin da ya zo na almusbilu thawbahu za mu ga hadisan da suka zo to da yaya al'amarin yake ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kayyaje iya tufan mumini inda zai tsaya ko rabin korinsa ko zuwa zuwa alka'abaini ma hum alka'abani menene alka'abani wayan suka ce wannan eh idon sawu wanne ne idon sawu wanne ne guda biyu suna cikin ma'anan idon sawu wayan suka ce kuma alka'abani su ne bayan kafanka wannan dunduniyanka su ne ka'abani an fahimta to sai manzo Allah ya kayyaje daga rabin kori zuwa kasa zuwa kasa yace ma asfala min ka min alka'baini fa fi nar to sai manzo Allah ya kayyaje daga rabin kori zuwa har ila alka'bani Abdullah dan Abbas yace manzo Allah har kan kafan mutum wurin alwala wannan kafar alwala an fahimta da za mu karanta mu ji in sha Allahu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa qala wa haddathani babu ma jaa fi isbal ar-rajul thawbahu qala wa haddathani an malik an abdullah ibn dinar an abdullah ibn umara anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace allazi mubtada kenan ko yajurru thawbahu jumla khabar al-mubtada khuyala ma i'rab khuyala a irabi kafin a fassara da wasu khuyala'a li'ajili mafulu li'ajili yayi ne dan girman kai dan ji da kai la yanzuru Allahu ilaihi yawm al-qiyama za mu karanta hadisan duk mu ga da mai manzo Allah ya kayyaje ko qala wa hadathani an malikin an abi zinad an al-araj an abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala لا ينظر الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا girman kai da ji da kai kaidi nawa kenan guda biyu ko قال وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كأن كلهم يخبره عن عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلاء Allah baya kallo na alkallo na, na, na, na, na, na alkhairi ga wanda yake jan tufarsa huyala a saboda girman kai da ji da kai. Ala wa haddasani an malikin an al'ala ibn Abdurrahman an abihi annahu qala sa'altu Aba Sa'id al-Khudri an al-Izari yace na tambayi Abu Sa'id al-Khudri ina tufata za ta tsaya. Qala ana ukhbiruka bi ilmi zan baka labari. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه تفر مسلمي زوى رب كورين سكينة لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين babu laifi tsakanin rabin kore zuwa ka'abaini idon sahu ko ma asfala min zalik abinda ya kasa da idon sahu fafin nari Allah zai azaba akan wannan ما أسول من ذلك ففي النار لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا to iya hadisan da imam malik ya kawo ke da a ce hadisai za su ko sun fi kaza aka kawo hadisi mutlaka aka zo da hadisi ɗaya sahi ya kayyaje to labudda dole a kayyaje waɗannan itlakin duk da wannan hadisi to fa kaifa kowane hadisi sai da ya kayyaje ko to sa'an nan mun san ma'anar ka'aba ne ko ana ce ma wannan ana ce ma wannan to ina mana jarra kharajtu biha namshi tajurru wara'ana ala atharaina zayla mirtin murahali falamma ajazna sahata alhayy wantaha bina battu khumsin dihi kafin aqankali haka ya muril kais kharajtu biha namshi tajurru wara'ana ma mana jar jarra ya jurru abin da ya fito abin da yake ina ake ja to abin da yake gaba fa abin da yake gaba fa ja ake yi turawa an fahimta na farko manzo Allah ya kayyade daga rabin kori zuwa idin sawu to sai Abdullahi dan Abbas ya ce me kamar yadda Ibn al-Arabi al-Malik ya ce qala Ibn al-Arabi قد جاءت عن ابن عباس قد جاءت قد للتحقيق عن ابن عباس رخصة في ذلك ليتي أنه كان يرخي إزاره من قدامي حتى يدل على قدميه وينا سكت فصدق قبا حر يتتبع كفص وجن الولا وانكي والولا كافين ياسو إيه حكا سيمي سي نقبايا saboda aljaru ya suduku alalwara alaisa ga zalik in yi haka kuma sai ce wa yarfa'uhu min mu'akharihi wa yaqulu ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu abdullahi dan abbas ke to shi yasa duk alkabba da zaka gani da kasan Hausa nan za gaban ya je ya sauka bayan an daga to in daga nan aka yi to watakila akwai tasirin su abdullahi da muhammadu bello shugabannin musulmai in kuma daga kasar maghrib suka samu ko masar to malaman su ne suka kayyace wannan yasa duk riga za ga gaba ya sauka bayan an daga an fahimta saboda yasduku alaihi man jarra aljarru la yakunu illa ma wara'aka على حد قول مرء القيس خرجت بها نمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرت مرحل mun fita muna tafiya sai tana jan wani geza da tasa saboda in tara muna tafiya kafafunmu na nuna me sai abu yana biyowa daga baya yana me yana rufe wajen wannan abubuwa an fahimta to shi yasa kada ka ga dan uwanka yanzu wanda ya sa tufa sai ja ya sabawa Allah kai da ka gani kaje ka ce ai yayi kaza kai mai kai da shi laifin shi tsakanin shi da Allah ne in Allah ya ga dama ya yafe shi mai ga dama bai kama shi kai kuma laifin ka tsakaninka da shi ne sai ya yafi wanne ne ya fi muni eh eto tsakanin shi da shi ya fi muni ko yanzu akwai mai iya kame harshen shi kuwa jiya mun karanta aiko kyakkyawan tabi'a tana sa mutum ya riski mai kwana sallah azumi rana azumi ka yi mishi kyakkyawan ɗabi'a ka yi mishi haƙuri ka gani ka rufe ka gani ka yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza saboda kowa da abin da zai samu shiga wajen allah maɗauki sarki ba haka bane ba wannan yana sallah ne yana azumi zai samu wannan kuma ya ce daga yau na daina shan giya na daina fasikanci shi kuma sai mai biyayi ibada yayin ibada wannan zai shiga aljanna wannan shi ma zai shiga aljanna da aiwatarwa zai sa a shiga aljanna da bari zai sa a shiga aljanna an fahimta to shi yasa kada ka muna nazato game da dan uwanka musulmi an fahimta ai mun ji yanda manzo Allah ya shar'anta ya kaddara ya ya kaddara daga rabin kori zuwa idon sawu idon sawu kuma wata riwaya ta zo abinda ya ja kasa wanda ya ja kasa ya wuce idon sawu kenan har ya taba kasa to in bai taba kasa ba bai keta haddin shari'a ba eh har ya tsallake ya taba kasa yayi ne ya keta haddin shari'a an fahimta jarra ɗaya mai kenan ja me ake ja abin da ya taba kasa ba haka ba ne ba? eh? banjuwa? suke take me? eh ya take shi ya take shi sama ko kasa ya ja kenan ko babu ma ja fi isbal almar'ati thawbaha babin da yazo mace za ta ja tufarta ita ma na maza an hana ko to mace kuma fa ya za a yi قال وحدثني عن مالك عن ابي بكر بن نافع عن ابيه نافع مولى بن عمر عن صفيه بنت ابي ابير انها أخبرته عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله أكا إذن شيء إزار كان نمجي جنجي جات فسا يسكى شيء منزو الله ما تكوم فا ما تايا زاسي قال ترخيه شبرا ما تي إتذات جات فتا شبر إنا شبر كام تاكو قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها sai ta ce ai in dai wannan ne haka ai za a ga kafarta kenan ko kala fa zira'an la tazidu alaihi ina zira'i ka kama shi haka kar ya wuce hannu mace ita za ta sa har yaita har yaita jan kasa amma ita sai ita ma sai da aka yi mata mai doka kada ya shige zira'i an fahimta babu ma ja fil inti'al babin da yazo na sa takalmi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulu jannata man fi qalbihi miskalu dharratin min kibri sai ya sahabbai suka ce ya manzo Allah mutum yana son takalmin shi ya zama mai kyau sai manzo Allah ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal sai wani ce ya manzo Allah mutum yana so ya tara jama'a ayi abinci mai kyau yace inna allaha jamilun yuhibbul jamal ya manzo Allah mutum yana so ya sa tufa mai kyau sai manzo Allah ce ba shine girman kai ba inna allaha jamilun yuhibbul jamal alaysa kazalik to sai abin ya rude musu suka ce ya manzo Allah me girman kai yace kin gaskiya da raina mutane shine girman kai kin gaskiya da raina mutane shine girman kan da in aka samu mutum da shi ba zai shiga aljanna ba Allah ya kiyaye to sa takalmi mutum ana so ya sa takalmi mai kyau ko ba a so qala wa hadathani an malik an abi zinad an al a'raj an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yamshiyanna ahadukum fi na'alin wahida kada mutum ya tafiya a cikin takalmi ɗaya kafansa ɗaya da takalmi kafansa ɗaya babu takalmi liyumli'ilhuma jami'an aw liyafihima jami'an ko ka sa takalma biyu a kafafunka ko ka cire su biyun duka kana tafiya ba takalmi shine daidai amma ɗaya kafa da takalmi ɗaya ba takalmi kowa ya ganka mai zai ce zai rena da hankalinka ko qala wa haddathani an malik an abi zinad an al-a'raj an abi hurayra anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin inda ku zai sa takalmi ya fara saka kafar dama wa'iza na za'a falyabda bishimal in zai kwabe takalmin ya fara kwabe kafar hagu waltakunan yumna awwaluhuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u kafar dama ita ce farkon wacce za a saka cikin takalmi in za a kwabe takalmin kuma kafar dama ita ce karshen abin da za a kwabe قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أن رجلا نزعنا عليه فقال لما خلعتنا عليك wani mutum ya kobe takalminsa shi kamar labarin ce me yasa ka fitar da takalmanka la'allaka ta'awwalta hadhihi al-aya hala ka fassara wannan aya kenan ko ikhlana alayka ko innaka bil wadi al-muqaddas tuwa yace watakila ko ka fassara wannan aya ne yasa kai ma ka cire قال ثم قال كعب للرجل سان سيتي مش برن فهمت دكاي ابين ده يسا aka ce fitar atadri ma kanat ala musa ko ka san takalma annabi musa da me aka yi su قال مالك لا ادري اجابه الرجل قال كعب كانت من جلد حمار ميت takalman sa fatar mushin jaki ne akai shi yasa ya cire babu ma ja fi lubsu siyab babin da ya zo lubsu siyab sa tufa قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين manzon Allah ya hana iri irin saka tufa iri biyu da kuma kasuwanci iri biyu duk manzon Allah ya hana su anil munamasati wa anil munabaza ai mun gama da munabasa da munabaza ko wannan kasuwanci ne da manzon Allah ya hana wa an ya tabiyar rajulu fi thawbin wahidin laysa fi ala farjihi minhu shay'un wa an yashtamila ar-rajulu bi thawbin wahidi ala ahadi ashqai wai kada mutun ya sa ka sa babban riga ba wando a cikin kuma ka zo ka zauna ka daga kafanka ka daure gwiwanka da hannunka kowa zai kowa ba wando ya za a yi kowa zai ga al'aurar kada kuma mutum ya sa tufar da ba inda zai cire ya zusa ko ko inda zai sha iska قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد سيدنا عمر يقول وتتفى من كو أنا سير وكفر مسلاتي فقال سيدي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك يا منزو الله me zai hana ka sai wannan tufar gashi babban riga da jamfa da wando ai su ne tufa cikakke mun an samu tufa kamila kenan ko me zai hana ka sai wannan tufa alhulla an ga ce alhulla kamila tusiwa kenan ka ranar juma'a kasa haka in manyan baki suka zo ka saka musu ya manzon Allah a ganzu manzon Allah da kwarjini kenan ko فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخره يا عمر اي wannan rigan wayanda ke sa su wanda ba su da rabo al'akhira su ke sa irin wayannan riguna ma'ana shari'a bata yadda da su ba kenan ko komin ko duk da cewa kai kaga kansu wannan mas'ala sai ta wuce haka thumma jaa rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min hahudan to sai wata rana aka ci ribobin cikin riban yaki ko wani ya kawo aka kawo kaya tufa akwai irin waɗannan tufofin a ciki fa'ata umara ibn al-khattab na hullatan shi manzo Allah ya ce da tufa ɗaya ciki irin wanda ya ce ba mai saka su sai waɗanda ba su da rabu lahira ɗin ya ce umar gashi a kai ma umar fakala umar shi sai na umar ya ce ya rasulallah aka sauta ni ha wa kad kulta fi hullati utarid ma kult ya manzo Allah ka bani ne sa kuma gashi ka faɗa rannan ka ce kaza kaza kaza kaza kaza to ma'ana ba ni da rabo lahira kenan wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam aksuka halitalbasaha ba na baka ne dan ka saka ba na baka ne don ka yi wani abin daban akwai abubuwan da ke suna da amfani amma ba amfani su ne kamar kuɗi yana da amfani ko da amfani ana cin kuɗi ne sai ne a ɗauki a sai abinci a ci to akwai abubuwa da yawa suna da amfani sai kai kana son ka ɗauke su ka yi wani amfani daban wanda shari'a ta hana to sai na umar sai ya ɗauki wannan tufan sai ya aika ma wani kanin sa amaka kowansa wanda yake shi kafiri ne ya bashi mana ashe ya ya halatta ka kyautata ma dan uwanka ko da kafiri ne kenan ko faka saha umar akahu akhan lahu mushrikan bi makkah kaga an bashi ne don yawan amfanin da da shi ba an bashi ne don ya saka ta ba to da manzo Allah ya mishi bayani sai ya ɗauki tufan ya aika ma wani dan uwansa amaka ya bashi kyauta ya dada da masa ko bai dada da masa ba yayi haramun به حرام با قال وحدثني عن مالك عن إساق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال قال أنس بن مالك رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير بالمدينة ناغا سيدنا عمر ينا أمير المدينة وقد رقع بين كتفيه برقع ثلاث لبد بعضها فوق بعض يتي ناغا سيدنا عمر ينا خليفة المدينة يا تفسر ya raka ya mishi ya dindinka ya kama wannan ya dinka ya labbara ya dindora su kan juna ya dan farar da su kan juna ya dinka su haka bai ce tun da shine khalifa shine shugaba shine menene duk inda kudin kasa take a kwaso a bashi sai shi ya saka abin da yake so ba a'a abin da ya halatta magare ka shine zaka yi ka zama dauka samu daukaka wajen Allah ba abin da ya haramta ba alaysa kazalik سوراك صفة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم كبير